الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لا يجي ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك والله لا يغفر أن يشرك به wato saboda haka ne ya zanto mafi girman zunubai a gurin Allah shine shirka kuma Allah baya gafarta ba wanda zai yi shirka da shi wanda zai hada wani da shi wajen bautarsa wa aslu shirki billahi al-ishraku bihi fil mahabba tushen shirka asalin shirka shine hada Allah da wani wajen soyayya كما قال تعالى كما يند الله يتي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله akwai a cikin mutane a cikin mutane akwai wanda yake rike wasu ba Allah ba rike wasu ba Allah ba wasu kishiyoyi ba Allah ba yuhibbu yuhibbunahum ka hubbillah wato a cikin mutane akwai waɗanda suke rike wasu kishiyoyi ba Allah ba suna son su kamar san Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah sai dai waɗanda suka yi imani sun fi tsananin san Allah sama da komai fa akhbara subhanahu anna minan nasi man yushriku bih Allah ya ba mu labarin cewa a cikin mutane akwai wanda yake hada wani da shi fa yattakhidhu min dunihi niddan yuhibbuhu ka hubbillah yake rike wani kishiya ga Allah yana son sa kamar son Allah wa akhbara anna alladhina amanu ashaddu hubban lillah ya ba da labarin cewa waɗanda suka yi imani sun fi tsananin son Allah min ashabil addadi li addadihim fiye da yadda ma'abota kishiyoyi suke son kishiyoyinsu da suka sa wa Allah wato Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa a cikin wasu a cikin mutane akwai waɗanda suka riƙe wasu ba Allah ba suna son su kamar yadda ake son Allah wato suna yi musu irin soyayyar da ake wa Allah amma duk yadda suka kai ga nuna ƙauda da soyayya ga gumakansu ko ga abubuwan da suke bautawa ga Allah ba to muminai sun fi su tsananin nuna soyayyarsu ga Allah muminai suna son Allah fiye da yadda waɗannan mushrikai suke son ababen bautarsu don kamar yadda aka sha ji mushirkan nan su suke sassaka ababen bautar da hannunsu su suke kwaba a kwabi su su gina shi da hannunsu su gina su da hannayensu hakanan su suke zana su da hannayensu wani lokaci kuma su canza su idan sun gaba su yi musu ba su canza su jefar su sake wasu to kaga ina soyayya take ga wanda zai rike abu gobe kuma ya jefar da shi ya nemi wani a madadinsa kaga ko ya nuna tsauna da soyayya gare shi to wannan soyayya ce ta banza ba soyayya ce cikakkiya ba babu yadda za a yi mumini ya canza wani bayan Allah subhanahu wataala ko ya ji ya gaci da soyayyar da yake wa Allah yana neman madadinsa babu wannan saboda haka waɗanda suke muminai sun fi son Allah sama da yadda ma'abota gumaka ko ma'abota kishiyoyin da suka sa wa Allah suke son kishiyoyinsu. Wakila a wani tafsirin kuma da wannan ayar an ce balil ma'ana annahum ashaddu hubban lillahi min ashabil addari lillah. Muminai suna tsananin sun fi tsananin san Allah fiye da yadda waɗannan ma'abota shirka suke san Allah. Wato anan tafsiri na biyu yana nuna maka cewa su ba waɗannan mushrikai suna da awar san Allah suna cewa mu ma muna san Allah ba wai ba ma san shi ba domin mun yarda shi ya halicce mu ya halicci sammai ya halicci ƙasa wala in sa'alta man khalaqa as-samawati wal arda yaquluna Allah in ga tambaye su ya halicci sama da ƙasa za su ce Allah ne in sa'alta man khalaqahum la yaquluna Allah ka cewa ya halicce ku ku za su ce Allah ne sai yadda akwai Allah amma kuma suna ganin waɗannan su ma ‘ya'yan Allah ne kuma za su taimaka musu wajen kai su gaban Allah subhanahu wata'ala saboda ka suna tsari ne da su ma na abu da hum illa liyu ƙarribuna ilallahi zulfa saboda haka suna ganin bauta musu da suke yi suna yin haka ne don su kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala don haka akwai san Allah a zuciyarsu akwai kuma san gumaka a cikin zuciyarsu san gumakan da suke bautawa ba Allah ba a cikin zuciyarsu to shine Allah ya ce su ko mu'minai san da suke wa Allah ya dara san da waɗanda suke wa Allah domin waɗannan sau ne wanda yake tattare da shirka amma waɗancan san Allah ne suke yi tsantsar so da babu wani son da ya kai wannan dukkan wani so da suke da shi to yana samu yana samu asalinsa ne ko reshe ne na san Allah subhanahu wataala fa innahum su waɗannan mushrikai wa in ahabbullah koda sun sun so Allah lakin lamma ashraku bainahu wa bain andanihim fil mahabba da'ufat mahabbatuhum lillah to amma tunda har suka hada san da suke yi masa da san waɗannan kishiyoyin to wanda san nasu yayi rauni san da suke wa Allah yayi rauni wal muwahhiduna lillahi lamma khalasat mahabbatuhum lahu kanat ashadda min mahabbati haula amma su mu'minai yayin da san da suke wa Allah su ne tsantsa babu sofanan wani abu na shirka a cikin sa to sai ya zanto soyayyar su tafi soyayyar waɗancan wal adlu bi rabbil alamin wat taswiyatu bainahu wa bainal andadi هو في هو في هذه المحبة لذلك daidaita Allah subhanahu wata'ala daidaita waɗannan gumaka da Allah subhanahu wata'ala ta ya kasance ne cikin wannan soyayya ce wallazina kafaru bi rabbihim ya'dilun da ce waɗanda suka kafirta bi rabbihim ya'dilun suna daidaita wasu da ubangijinsu a me suke daidaita wasu da ubangiji suna daidaita su wajen soyayya suna san Allah kuma suna san waɗannan gumakan nasu zaka suke bautawa waɗannan gumakan da sunan suna kusantar da su ga Allah subhanahu wataala tallahi in kunna lafi dalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin tunda har muna daidaita ku da tare da ubangijin talakai zaka at-taswiya wal adl suna yin sani fil mahabba fil fi fi hadhihi al mahabba wala shine shirkul mahabba wannan shine aslu shirki aslu shirki asalin shirka tushen shirka ta ka ta fara idan aka tuna abinda ya zo a cikin asar ɗan abdullahi ɗan abbas na yadda mutanen annabi nuhu suka koma bautar gumaka bayan da an shekara an shekara dubu ana bautar allah shi kaɗai ‘ya'yan annabi Adam alaihissalam ɗaya da suka shekara dubu ba wani abu da suke bauta ba Allah ba, ashiratu ƙoron bai na Adama wa Nuhu. Don haka dukkan wasu wanda za su zo, ko da akwai annabawan da suka zo bayan annabi Adam, kama ana cewa annabi Shith ya gabaci annabi Nuhu, ɗan shi ba manzo ba ne. To ba suna zuwa ba ne don gyara wa mutane tauhidi. suna zuwa ne don ƙara nuna wa mutane da za su bauta wa Allah da kuma yadda za su yi mu'amala a junansu da kuma gyara zukatansu da wasu abubuwa da za su faru a tsakaninsu wannan shine dalilin zuwan annabawan amma ba wai sun zo za su zo bane domin su dawo da mutane ga tauhidi suna nan kan tauhidin suna nan kan fitra saboda haka a cikin iyayensu da kakanninsu akwai mutanen kwarai da yawa to bayan sun mutu da jimawa sai shaidan ya lallabo ya ƙasa a cikin zukatan wasu cewa ya kamata iyayen nan naku salihai da kakannin nan naku na ƙwarai kada ku bari ku manta su ya kamata ku yi mutum mutuminsu ta yadda 'ya'yanku za su taso suna gani kuna kuma gaya musu tarihinsu don ka ku manta da su sauraka da wannan kyakkyawar niyyar suka fara sassaƙa gumaka haka kowace ƙabila kowane gida yawan wani babban mutum na kirki da ya rayu a gidan ake ji da shi sai a sassaƙa gunkinsa sai a ajiye har tafiya ta yi tafiya waɗannan na farkon suka ƙare wasu suka zo sai shi ɗaya sake lallaɓowa ya sake ƙyasa musu a zuciya cewa ko kuna wasa da sha'anin kakannin nan naku gumakan nan na iyayenku da kakanninku iyayenku su suke bautawa suke samun biyan bukatar su ku kuma yanzu gashi kun sai dai kallon su kan kuke haka nan saboda ka yanzu jefa musu wannan shubha sai aka waye gari suna suna bauta musu har suna wasiya ga junansu kada wani a yadda wani ya zo ya ce a bar a bar bautar gumakan nan qalu la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'a wa yabusa wa yauqa wa nasra kada ku kuskura ku bar ababen bautar ku waddu da suwa'a da yaghus da yauq da nasr kan ku kuskura ku basu to kaga asalin abin da ya ja mutane fadawa shirka shine soyayya kaunar waɗannan iyaye da kakanni nasu salihai shi ya jawo har ta kai kuma an wayi gari suna bauta musu to wanda shi yasa ibn al-qayyim yake cewa aslu shirk shine al-mahabba wa aslu shirki billahi al-ishraku bihi fil mahabba ta wajen soyayya har aka kai ga fadawa cikin shirka na'am
ولما كان مراد الله من خلقه هو خلوص هذه المحبة له أنكر على من اتخذ من دونه وليا أو شفيئا غاية الإنكار وجمع ذلك تارة وأخرج أحدهما عن الآخر بالإنكار تارة فقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وقال في الإفراد أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يأكلون وقال تعالى من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم فإذا والى العبد ربه وحده أقام له الشفعاء وعقد الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين فصاروا أولياءه في الله بخلاف من اتخذ مخلوقا وليا من دون الله فهذا لون وذاك لون كما أن الشفاعة الشركية الباطلة لون والشفاعة الحق الثابتة التي إنما تنال بالتوحيد لون وهذا موضع فرقان بين أهل التوحيد وأهل الإشراك والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله بالمحبة بخلاف المحبة لله فإنها من لوازم العبودية وموجباتها فإن محبة الرسول بل تقديمه في الحب على الأنفس والآباء والأبناء لا يتم الإيمان إلا بها إذ محبته من محبة الله وكذلك كل حب في الله ولله كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وفي لفظ في الصحيحين لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث كسال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وفي الحديث الذي في السنن من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وفي حديث آخر ما تحاب رجلان إلا في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه فإن هذه المحبة من لوازم محبة الله تعالى وموجباتها وكلما كانت أقوى كان أصلها كذلك
malam yace walamma kana muradullahi min khalqihi huwa khulus hadhihi almahabbati lahu ankara ala man ittakhadha min dunihi waliyan aw shafi'an ghayat alinkar yayin da ya zanto muradin Allah ga halittarsa shine tsantsanta wannan soyayya gare shi shi kadai wato ayi ta gare shi shi kadai wannan shine muradin Allah na yin halittarsa ankara ala man ittakhadha min dunihi waliyan aw shafiyan don haka sai yayi inkari matukar inkari ga wanda zai riki wani ba shi ba a matsayin majibincin al'amari ko kuma mai ceto ala inkarin wannan gayatal inkar matukar inkari wa jama'a zalika taratan wa afrada ahaduhuma 'an al-akhar bil inkari taratan a wani gurin Allah ya hada su wato waliyi majibinci ba Allah ba da mai ceto ba Allah ba yayi inkarin su gaba daya wani gurin kuma ya ware ɗaya daga cikin su yayi inkari wato dai Allah subhanahu wataala ya nuna cewa bai yadda cewa wani ya riki wani majibinci ba Allah ba ko ya riki wani mai ceto ba Allah ba Allah ya ce الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون وانا itace ayar da ta dace akwai ayar da ta suka kawo ta cikin surat Yunus aya ta uku inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arshi yudabbiru al-amra ma lakum ma min shafi'in illa min ba'di idhnihi afala tadhakkarun dhalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun wannan ayar ta cikin suratu yunus babu hada alwaliyu da shafi'u a ciki shi kuma yanzu yana so yana kawo maka ayoyin da aka yi inkarin biyu din ne saboda ka rashin ta shi yafi a cikin wannan shi yasa zaka ga a wasu nusakh babu ita saboda ba za ba za ta yi daidai da da abin da yake faɗa ba da ya ce wani gurin Allah ya hada waɗannan abubuwa guda biyu yayi inkari ce bai yadda wani ya riki wani mai ceto ba Allah ba bai yadda wani ya riki wani wato majibinci ba Allah ba kamar wannan ayar da take cikin suratul sajda Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su cikin kwanaki shida sannan ya daidaita akan al-arshi malakum min dunihi min waliyyin wala shafi' ba ku da wani majibinci ba ku da wani majibinci ba shi ba kuma ba ku da wani mai ceto ba shi ba to ba ku da wani majibinci ko mai ceto ba shi ba kaga an hada duka biyun Allah ya kore su cewa babu wani wanda zai jibinci al'amarinka ya kare ka daga azabar Allah ko ya baka nasara ko ya kubutar da kai daga abin ki in ba Allah ba ba wanda zai cece ka daga Allah subhanahu wataala in ba shi ba afala tatadhakkarun yanzu ba za ku azantu ba haka nan a cikin suratul an'am Allah ce wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim ka gargadi waɗanda suke jin tsoron a tattara su zuwa ga ubangijinsu laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi' ba su da wani wanda zai jibinci al'amarinsu ko ya cece su ba shi ba la'allahum yattaquna ko ko sa ko sa taqwa to kaga anan ubangiji subhanahu wataala ya sifanta waɗanda za su ji gargadin gargadin mai gargadi sune waɗanda suke jin tsoron ranar da za a tattara su zuwa ga Allah subhanahu wataala a ranar da wani majibinci ba zai iya jibintar al'amarinsu ba wani mai ceto ba zai iya cutar su ba ba da izinin Allah ba wa qala fil ifradi wani gurin kuma da Allah ya dayanta daya ya faɗi daya yayin inkarin sa daga cikin waɗannan abubuwa biyu fadar Allah subhanahu wataala a suratul zumar amittakhadhu min dunillahi shufa'a shin sun riki wasu ba su ceto ba Allah ba qul kace awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun koda kuwa ba sa mallakar komai kuma ba sa hankalta wato ba su da hankali za su cece ku kaga anan sai aka inkarin shafa'a din wato shufa'a a wani gurin kuma sai Allah ce min wara'ihim jahannama wala yughni anhum ma kasabu shay'a wala mattakhadhu min dunillahi awliya wa lahum adhabun adhim suratul jasiya Allah ce min wara'ihim jahannama a gaban su akwai jahannama tana jiran su wala yughni anhum ma kasabu shay'a abinda suka aikata suka tsoruta ba zai amfane su da komai ba wala mattakhadhu min dunillahi awliya da abinda suka rika na wasu majibinta ba Allah ba ba za su amfane su da komai ba wala hum azabun azim kuma suna da azaba suna da azaba mai tsanani kaga anan ubangiji subhanahu wataala sai ambaci al-awliya min dunillah wato waɗanda mutum yake ɗauka cewa su ne za su kubutar da shi gaban Allah sai ya zanto a ranar ba su amfane shi da komai ba malai ce fa idza wala al-abd rabbahu wahdahu aqama lahu shufa'a to idan bawa ya nuna ƙaunarsa ga Allah shi kadai to sai Allah ya samu masa masu ceto sai ya zanto ya samu samu ceton masu ceto yayin da zai buƙaci ceto din sai masu ceton su cece shi sauraka ceto na Allah ne qulillahi shafa'atu jami'a kace duka ceto na Allah ne nashi ne shi yake ba da izini ga wanda ya ga dama yayi ceto man zalladhi yashfa'u indahu illa bi izni ma min shafi'in illa min ba'di izni babu wanda zai ceto sai bayan Allah ya yi izini wala yashfa'una illa liman irtada babu wanda za su ceta sai ga wanda Allah ya yarda a cece shi saboda Allah subhanahu wataala shike bada izini ga mai yin ceton shike bada izini a cetuwa ne wane shi zai yi ceto Allah shike bada izini gare shi cewa to kai ce kai ceto kuma wane da wane nake so ka ceta saboda haka ashe kaga ceton na Allah ne amma mala'iku da annabawa da salihai ba sa mallakar ceto la yamliku na shafa'ata ba sa mallakar ceto mallakar ceto ta Allah na Allah ne subhanahu wata'ala shi kadai to idan bawa ya so Allah ya bi Allah ya wa Allah biyayya ciki da waje to sai Allah ya tsayar masa da waɗanda za su cece shi wa aqada almuwalata bainahu wa bain ibadihi almu'minin sai Allah ya kulla soyayya tsakaninsa da sauran mu'minai za ka mummune su so shi su ƙaunace shi su ƙaunaci taimaka masa saboda mai saboda yadda shi ma ya so Allah ya bi ya biyayya ga Allah subhanahu wataala fasaru awliya'ahu fillah sai su zamo masoyansa ne dan Allah bi khilafi man ittakhadha makhluqan waliyan min dunillah sabanin wanda zai riki wani mahaluki ba ba Allah ba a matsayin majibincin lamari sai Allah kuma ya fita batunsa kuma sannan waɗanda yake zaton za su taimaka masa su zanto sun banzatar da shi ya kasa samun taimakon da yake so a wajensu fa haza launin wa za ka launin saboda haka wannan wani launi ne wancan ma akwai abin nan a waɗanda za su so Allah su so Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya so su ya saba musu masu ceto akwai kuma waɗanda za su ki Allah ko kuma za su yi watsi da biyayyar Allah subhanahu wata'ala su riki wasu masu ceto su kuma sai Allah ya zanto ya hana su masu ceton ba ta fa'um shafa'atu shafi'i sauraka akwai inda Allah yake isbatu shafa'a akwai inda ake nafi shafa'a akwai inda ake tabbatar da shafa'a ga waɗanda Allah ya yarda da su ya amince da su waɗanda su samu ceto ta yaya za su samu ceto su ma sun so Allah sun bi Allah sai Allah ya sabar musu da wanda su cece su akwai wanda suka saki Allah suka riƙi wasu a matsayin su za su cece su sai kuma su zanto sun kasa samun cetonsu ubangiji subhanahu wata'ala ya yayi watsi da su kama anna shafa'ata shirkiyata albatilata launun kamar yadda ya zanto shafa'a ta mushrikai wanda suke riƙe wasu ba Allah ba a matsayin masu ceto wannan shafa'a ce ta shirka wannan wani abu ne mai zaman kansa wa shafa'atul haqq athabitatu allati inma tunalu bit tauhid lawn da kuma ceto wanda ake samun ta ta hanyar tauhidi ceton da ake samun sa ta hanyar tauhidi shi ba wannan wani abu ne mai zaman kansa sauraka akwai ceto da aka tabbatar akwai ceto da aka kore ceton da aka kore shine ceto irin na mushrikai wanda suke cewa suna bauta suna suna rikar abinda suke bautawa shufa'a inda Allah cewa shufa'a na inda Allah su za su ce mu a wajen Allah wannan shine aka kore cetar da aka tabbatar wanda nasoshi suka tabbatar hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar shine shafa'a ta gaskiya wacce Allah subhanahu wataala zai sa ayi wa mu'minai wa hadha mawdu'u furqan bayna ahli at-tauhid wa ahli al-ishrak wannan mahalli ne na na wato bambanci tsakanin ma'abota tauhidi da ma'abota shirka ga shafa'ar ma'abota tauhidi ga shafa'ar ma'abota shirka saboda haka a ranar lahira subhanahu wata'ala zai bambance tsakanin waɗannan da waɗannan wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki madaidaici malai ce wal maqsud maqsudi abin nufi anan anna haqiqatal ubudiyyati la tahsulu ma'a al-ishrak billahi fil mahabba babu yadda za a yi bawa ya zanto tsantsar bawa na Allah ya samu wani cikakkiyar ubudiyya idan ya zanto zai rika haɗa Allah da wani a soyayya idan ya zanto soyayyarsa daga wani irin soyayyar da yake wa Allah ce babu shakka wannan ba zai samu wannan matsayi na Abdullahi ba bi khilafil mahabbati lillah sabanin kaso mutum dan Allah ita ce al mahabbatu lillah al mahabbatu lillah فإنها من لوازم العبودية وموجباتها المحبة لله yana daga cikin lawazim abubuwan da bautarka da Allah ko zamantoka bawon Allah zai haifar zai hukunta idan ka zanto bawon Allah ne na gasken gaske to kana son Allah so na gaskiya to zaka so duk wani wanda yake son Allah zaka so duk wani abu da Allah yake so za ka so duk wani wuri da Allah yake so duk wani mutum da Allah yake so duk wani lokaci da aka ce wannan lokaci ne da Allah yake son sa za ka so shi to kaga wani bin lawazimil mahabba bin lawazimil mahabba ka so Allah don haka ka so duk abin da yake so wannan shine lawazimul hub wanda kake so ka so abin da masoyinka yake so abin da ka san masoyinka yana so ka so shi mutane ne wasu wasu abubuwa ne ka san masoyinka yana so kai ma ka kaso abu wanda yana daga cikin cikar soyayya fa inna mahabbatar rasuli bal takdimuhu fil hubbi ala al anfusi wal aba'i wal abna'i la yatimmu al iman illa biha san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a a gabatar da san shi ma fifita san shi akan san kai mutun ya so ransa ya san kansa wal aba' da san iyaye da san ƴaƴa wannan imani ba zai cika ba sai da wannan soyayya iz mahabbatuhu min mahabbatillah saboda san manzon Allah daga san Allah san Allah shine asali san Allah shi ya haifar da san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna san annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda Allah ya ce ku so shi ya fifita shi akan halittunsa duka ya sanya shiriya a hannunsa innaka latahdi ila siratal mustaqim sai ya shiriya a hannunsa ya aiko shi da addinin gaskiya ya tsamar da mutane daga duhun shirka da jahilci zuwa ga hasken imani da ilimi ta hanyarsa wanda ta sa muke son sa kaga asalin son annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan annabawa ya samu tushe ne daga san Allah subhanahu wataala san Allah shi ne asulul mahabbati kulliha wa kazalika kullu hubbin fillahi walillah daka dukkan wani so da za a yi a cikin tafarkin Allah ko kuma domin Allah to asalinsa shi ne san Allah alhubbu fillah ka so mutum ko ka so wani aiki tare da mutane da zama da su saboda Allah kaso wani saboda Allah wannan ya samu tushensa ne daga san Allah subhanahu wata'ala kama fi sahihaini anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala kama yanzu cikin sahihaini manzo Allah ce thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman a sifofi guda uku duk wanda suka kasance tare da shi to ya samu ɗanɗanen imani wa fi lafzin fi sahih a wani lafazi a cikin sahih sahih al-bukhari la yajidu halawatal iman illa man kana fihi thalathu khisal babu wanda zai ji ɗanɗanon imani sai wanda ya haɗa sifofi uku an ya kuna Allah wa rasuluhu a habba ilaihi mimma siwa huma da zan Allah da manzansa su suka fi soyuwa gare shi sama da abin da ba su ba wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah ya so mutum ba dan komai ba sai dan Allah wa an yakraha an yarji'a fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah minhu ya kyamaci komawa ga kafirci ya yarda ya koma ga kafirci kama ya karahu an yulqa fi nar kamar yadda ba zai yadda a jefa shi wuta ba to kaga duk wannan yana daga cikin tamamu mahabbatillahi azza wajal kaso abinda Allah yake so kaso dan Allah ka kidan Allah sannan ka kiyarda da abinda yake shiyarci san Allah subhanahu wataala kafirci kishiyar kishiyar soyayya ce ga Allah subhanahu wataala haka ka kyamar dukkan wani abin da yake kishiyanta san Allah subhanahu wataala wanda shine tamamul muhabba hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu kamar da Imam al-Bukhari ya ruwaito shi da lafazin farko haka nan Imam Muslim ya ruwaito shi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi da lafazin farko kuma ya ruwaito shi da lafazi na biyu shi da Imam Muslim وفي وفي الحديث الذي في السنن هكذا يازو a cikin hadisin da yake cikin sunan abi daud da al-mu'jam al-kabir na tabarani da sharh as-sunna na al-baghawi da littafin sharh usul i'tiqad ahli sunna na hibatullah lalakai da wannan su hadisin umama abi umama al-bahili annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana lillah faqad istakmala al-iman wanda zai so dan Allah ya ki dan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah to wanda shi ya cika imani shi ya samu cikakken imani sauraka ashe min lawazimil iman imani baya cika har sai an samu wasu abubuwa da san Allah yake haifarwa su ne waɗannan ka so wani ko ka so wani abu dan Allah ka ƙi ka hana dan Allah ka bayar dan Allah ka hana dan Allah to wannan shine yake sa imanin bawa ya cika wa fi hadithin akhar a cikin wani hadisi ma tahabba rajulan fillah illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibi babu mutane biyu da za su so juna dan Allah face ɗayansu ya kasance ya fi tsananin san ɗayansa ya fi tsananin san ɗaya don Allah illa kana afdaluhuma face mafificinsu ya zanto shine wanda ya fi san ɗan uwansa don Allah wani hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin littafinsa al-Adab al-Mufrad haka nan at-Tayalisi a cikin al-Musnad haka nan Ibn Hibban a cikin littafinsa a sahih hakan albazar a cikin musnad alhakim a cikin musadrak dukkaninsu sun fitar da shi daga ta hanyar mubarak ibn fadala an thabitin an anas marfu'an wato zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ibn hibban da alhakim su inganta hadisin imamu zahabi na cewa hadisi ne hasan hasanul isnad to amma wasu daga cikin malamai suna ganin raf'insa wato ɗaukaka shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan lafazi akwai kuskure a ciki sawab abinda yake daidai shine wani hadisi maganar mutarrif ibn abdullah ibn shikhir mutarrif ibn abdullah ibn shikhir tabi'i shine mai wannan maganar kamar yadda zo arwayar hammad ibn salama an sabit an mutarrif yake cewa kunna natahaddathu annahu ma tahabba rajulani fillah illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi ce mukan tattauna a junanmu inji shi mutarrif ibnu abdullah ibn shikhir yake cewa mukan tattauna a junanmu cewa babu mutane biyu da za su so junansu don Allah face wanda ya fi su falala da daraja a gurin Allah shine wanda ya fi san ɗan uwansa wanda ya fi san ɗan uwansa shine ya fi matsayi da daraja a cikinsu wannan maganar ta mutarrif ibn abdullahi ibn shakir kamar yadda ta zo a cikin tarihu bagdad na al-khatib al-baghdadi hakanan a cikin littafin az-zuhd na Imam Ahmad da tarihul Dimashq tarihu madinati Dimashq na Ibn Asakir ta zo ta hanyar Sulaiman ibn Mughira daga Gailan ibn Jarir yake cewa ya ji Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir yana cewa ma tahabba qaumun fillahi azza wa jalla illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibi wato yake cewa ya ji Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir yana cewa babu mutane biyu da za su so junansu don Allah face wanda ya fi su wanda ya fi a cikinsu shi ne wanda ya fi san ɗan'uwansa sai shi ghailan ibn jarir yake cewa sai na ambata wa alhassanul basri wannan magana ta mutarrif ibn abdullah na ce ga abin da yake faɗa sai alhassanul basri ya ce sadak gaskiya ya faɗa yana cikin yana cikin yana cikin littafin az-zuhud na Imam Ahmad da kuma tarihu Madinat Dimashq na Ibn Asakir shi yasa ad-Darqutni a cikin al-Ilal ya firin jayar da riwayar cewa wannan hadisi bai tabbata zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba amma ya tabbata cikin maganganu na na tabi'ai an ruwaito irin wannan lafazi daga Abi Zur'a ibn Amr ibn Jarir da Abi Fazara wato an ruwaito shi daga wasu daga cikin magabata duk sun faɗi wannan cewa soyayya ta haɗa mutane biyu don Allah to wanda ya fi tsananin san ɗan'uwansa shi ne ya fi a cikinsu fa inna hadhihi almahabbata min lawazimi mahabbati llahi wa mujabatiha wa kullama kanat aqwa kana asluha kadhalika to irin wannan soyayya soyayya ta dan Allah soyayya ta dan Allah tana daga cikin lawazin mahabbatillah abinda soyayyar Allah ke haifarwa idan har akwai soyayyar Allah tare da mutum to babu shakka wannan mutum zai so duk abinda Allah yake so sawa'un mutane ne ko kuma ayyuka ne zai so ayyukan da Allah yake so zai so mutanen da Allah yake so zai ki ayyukan da Allah baya so zai kyamaci mutanen da suke Allah baya son su ba masoya Allah ba to wannan duk sanda kaga irin wannan sifofin sun bayyana ga mutum to yana nuna cewa asalin soyayyar Allah ce a zuciyarsa idan wannan sifofin suka zanto suna da ƙarfi tare da mutum to wannan yana nuna cewa asalin mahabbatullah a wajensa tana da ƙarfi sosai shine yace kullama kanat aqwa kana asluha kadhalik asluha shine mahabbatullah to soyayyar Allah sai take da ƙarfi shi yasa zai so dan Allah ya ki dan Allah ya bayar dan Allah ya kuma hana dan Allah akwai sauran lokaci ko mu tsaya ana nawa to bismillah
نعم فصل وها هنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها وإنها ضل من ضل بعدم التمييز بينها أحدها محبة الله ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله الثاني محب محبة ما يحب الله وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها الثالث الحب لله وفيه وهي من لوازم محبة ما يحب ولا تستقيم محبة ما يحب الله إلا بالحب فيه وله الرابع المحبة مع الله وهي المحبة الشركية وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله وهذه محبة المشركين وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه وهي المحبة الطبيعية وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه كمحبة الأتشان للماء والجائع للطعام ومحبة النوم والزوجة والولد فتلك لا تذم إلا إذا ألحت عن ذكر الله وشغلت عن محبته كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله
آه ما ليش فصل وهناك أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها فأنا أدنقلي yake cewa akwai soyayya iri hudu akwai soyayya iri hudu wanda wajibi ne a bambance tsakaninsu wa inna ma dhalla man dhalla bi adami at-tamyiz bainaha wanda suka bace ko wanda ya bace ya bace ne saboda rashin bambance tsakanin nau'uka na soyayya soyayyar farko ita ce mahabbatullah san Allah wala takfi wahdaha fi najati min azabihi san Allah kadai ba zai isa ya tsirar da bawa daga azabar Allah ba wal fawzi bi thawabihi san Allah kadai ba zai iya sa bawa ya samu rabauta da da lada ko da sakamako daga ubangiji ba fa innal mushrikina wa ubadas salib wal yahuda wa ghayrihim yuhibbuna Allah saboda ai mushrikai da masu bautar wato cross da yahudawa da wasunsu suna san Allah kamar yadda muka gabatar a baya suna san Allah ba wai ba sa san Allah ba mushrikai suna san Allah nasara suna san Allah yahudu suna san Allah amma wannan san da suke wa Allah kadai bai iya tserar da su daga azabar Allah ba yasa da mushrikai suka yi da'awar san Allah Allah ce to ga abinda za ku yi in kuna so ku samu soyayyar Allah ba kawai ku ce kun san sura san shi ba wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah ka ce idan kuna son Allah kamar da kuke faɗa to ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi masa biyayya ku karɓi abin da ya zo muku da shi sai Allah ya so ku ya gafarta muku zunubanku da haka mahabbatullahi san Allah kadai wannan ba zai wadatar ba sai an samu ta biyu shine mahabbatu ma yuhibbuhullah san abin da Allah yake so kana san Allah to ka so abin da Allah yake so kamar da muke faɗa dangane da san annabi sallallahu alaihi wasallam in kana san annabi to ka so abin da annabi yake so kana san annabi to ka so sunnarsa ka ki bid'a ka yi kira zuwa ga sunna ka dabbaka sunna ka kaunaci masu kira zuwa ga sunna masu aiki da sunna wannan shine alamar kana san annabi sallallahu alaihi wasallam amma kana san annabi sallallahu alaihi wasallam kullun kana yakar sunna kana kyamatar sunna kana kinta kana kin masu kira zuwa ga sunna baka san baka san maganar sunna har ka tsani kalmar sunna ba ka ce baka sunna kaga ina maganar kana san annabi sallallahu alaihi wasallam babu ita babu ita saboda haka san Allah kadai ba zai isa ba sai ka so kuma abinda Allah yake so malai ce wa hadhihi allati tudkhilu fil islam wanda shi zai shigar da mutum musulunci ka so abinda Allah yake so wa tukhrijuhu min al-kufr shi zai fitar da kai ita ce wannan soyayya ce za ta fitar da kai daga kafirci wa ahabbu an-nas ila Allah aqwamuhum bi hadhihi al-mahabba wanda yafi soyayya a wurin Allah shine wanda yafi tsayawa da wannan soyayya wa ashadduhum fiha wanda yafi tsanani wajen soyayyar Allah wajen san abin da Allah yake so haka wannan shi yafi kowa samun kusanci ga Allah yafi tsayawa da aikata abin da Allah yake so inda ya zo cikin hadisul qudsi hadisul awliya ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya bima aftaratuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba saraka wanda zai fi samun soyayyar Allah shine wanda zai tsaya da kiyaye dokokin Allah yayi yayi farali ya kaucewa haramun sannan yana son ya ƙara samun kusanci ga Allah sosai to ya rizumci kuma na filfilu na ayyukan da Allah subhanahu wata'ala yake so sai al-thalith so na uku shine al-hubbu lillahi wa fillah al-hubbu lillah ka so mutun dan Allah ko da yau ka taba ganin shi amma kuma kaga wasu halaye kyawawa a wajen sa kaji kana san shi ko labarin sa aka bashi aka baka amma ka labarin sa ga irin dabi'un sa da halayen sa masu kyau kaji kana san shi ba dan wani abu da yayi maka ba wanda kake son ka biya shi kawai jin cewa ga yadda yake tsaye da biyayya Allah kai ma kaji kana son shi shine alhubbu lillah alhubbu fillah ya zanto wani abu na Allah ya hada ku kake son shi kun haɗu wajen da'awa wajen wani aikin alkhairi wannan haduwar taku a cikin wannan alkhairi yasa kake san shi shine alhubbu fillah alhubbu lillah wani ne labarin sa ma kaji sai kaji kana san shi alhubbu fillah wani abu ya hada ku na al'amarin Allah sai ka so mutun saboda wannan abin da ya hada ku shine alhubbu fillah to wahiya min lawazim mahabbati ma yuhibbu to wannan yana daga cikin abin da san abin da Allah yake so yake haifarwa in ka so abin da Allah yake so to kaga zaka so mutum dan Allah zaka so wanda aikin Allah zai hada ku wala yastaqimu mahabbatu ma yuhibbu illa bil hubbi fihi wa lahu ba san abin da Allah yake so ba zai tsayu ba ba zai miƙe cutar ba har sai mutum ya so dan Allah kuma ya so cikin lamarin Allah ar-rabi'u so na hudu kuma almahabbatu ma Allah ka so tare da Allah ita ce almahabbatu shirkiya soyayya ta shirka ka so wani irin sanda kake wa Allah tare da Allah wa kullu man ahabba shay'an ma Allah la lillahi wala min ajlihi wala fihi faqad ittakhadahu diddan min dunillah duk wanda zai so wani ma'allahi tare da Allah ba dan Allah ba ba saboda shi ba ba cikin lamarinsa ba faƙadin ta kaza da to ya riƙi wannan abin kishiya ba Allah ba wadda ita ce mahabbatul mushrikina wacce muka gabatar da ambatanta ɗazu wa baqiya qismun khamis to ya ce kaso hudu to ya ce akwai na biyar amma da yake baya ci ba a kansa muke magana ba shi yasa ma alisabin bai faɗe shi ba to amma dai zai faɗe shi don wani ci to yaya kuma irin so sanda nake wa matata to sai ce laisa mimma nahnu fihi wa huwa al-mahabbatu tabi'iyya so na ɗabi'a so na halitta so da Allah yake halittar mutum har da dabbobi Allah yana halittar su da wannan su sab uwa ta so ɗanta uba ya so ɗansa ɗa ya so mahaifansa miji ya so matarsa mata ta so mijinta saurayi ya so budurwarsa budurwar ta so saurayinta ƙagarsa da so da na ɗabi'a don kada a ce an yi taware wanda ba ya haiku wanda so ne na ɗabi'a ka ji kana son abinci ce mai kafa so ka ce ɗan wake to haka so ne na ɗabi'a eh san ɗan wake ko kana jin kishi mai tsadace mai kake so ka ci ruwa to wannan so ne na ɗabi'a dukkan wani halitta Allah yana da cinsa da wannan san zaka dabba zaka tana san yanzu kaza in ta ta kankashe dan tsakon dan tsakonta kaje zaka taba za ta kyale ka kanka za ta yi ka ganta da ifrit ko wuka ce a hannunka ba ta kyale ka tana san danta da an jima kwana biyu za ka neme shi ka rasa ta ba ta kama gabar ta shiya amma dai wannan lokacin Allah ya sa mata wannan sa to wannan so ne na ɗabi'a wannan baya cikin abin da ake lissafi da shi ba shi ake magana ba wa hiya mailul insani ila ma yula'imu tab'ahu mutun ya karkata ga abin da zai dace da ɗabi'arsa kama habbatul atshani lil ma kamar mai jin kishi ya je na san ruwa wal ja'i lit ta'am mai jin yunwa ya je na san abinci wa mahabbatin naumi mutum je yana son bacci wa zaujati ko yana son matarsa walwaladi ko yana son ƴaƴansa fatilka la tudhammu to wannan soyayyar ba a sukanta ba a sukan irin wannan soyayyar illa idza alhat an dhikrillah sai dai in ta shagaltar da mutum daga ambatan Allah daga tuna Allah wa shagalat an mahabbatihi ta mantar da shi ta shagaltar da shi daga san Allah idan sa zai rufe akan san matarsa ko san ɗansa a kan ya yi koma menene ya biya musu bukatarsa to kaga wannan san ya zama so ne abin suka ba don yana so ba sai don yanzu ya shagaltar da shi daga bin Allah subhanahu wa ta'ala kamar da Allah ya ce ya ayyuha alladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ya ku wanda suka yi imani kada dukiyoyinku da 'ya'yanku su shagaltar da ku game da ambatan Allah sauraka kada san zuciya ta rufe ma san dukiya ta rufe maka ido ka zanto tunaninka ya zaka tara dukiya kawai ba ruwanka da tunanin halal ko haram ko in ka samu dukiyar ta rufe maka ido ba za ka san ba za ka yi alheri da dukiyarka ba ba za ka taimaka masu masu bukatar taimako ba ba za ka taimaka wa addinin Allah ba wataƙila hatta haƙƙin Allah da yake cikin dukiyar ma ba za ka fitar ba to kaga wannan san dukiyar wannan ya zanto abin suka abin zargi saboda ya kawar da kai daga san Allah ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah yace rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah mazaje ne waɗanda kasuwancin su da saye da sayarwa su ba sa shagaltar da su gabarin ambatan Allah za mu tsaya anan sai karatu na gaba insha Allah abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh